أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to na farko alhamdulillah yau Allah ya kawo mu takwas ga watan jumada al'ula shekara 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ranar da ke daidai da biyar ga watan february shekara 2017 shekara ta miladiya to kamar yadda muka saba muna karanta wannan littafi al-muwatta na imam malik ibn anas rahmatullahi alaihi kamar yadda kuka sani karanta hadith da kuma aiki da shi kamar yadda magabatanmu suka fassara shi shine zaman lafiya ga musulmi wannan littafi muwatta malik wanda ya wallafa shi shi mawallafin allah ya bashi falala a cikin malamai wanda yake yana da wahala ka samu wanda ya haɗa su na ɗaya dai Allah ya fitar da shi a garin Madina wanda Allah ya ce gari ne tsararre na biyu ya fito zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake wannan zamani malamai ba sa ƙarya ba sa shishigi a cikin al'amari sannan kuma annabi ya yi bushara da shi Malik bin Anas cewa wani malami wato za a zo ana neman ilimi a rasa shi sai wurin wani malami na malamin mutanen Madina to duk malamai sun yi tafaki wannan ana nufin malik ibn anas domin shine aka ta yawo ana tafiya ana neman ilimi a hannun shi mawallafin wannan littafi saboda haka Allah ya ba mu muwafaqan fahimtan wannan abin da ya rubuta da kuma aiki da shi amin to muna ba ba ma jaa fi bawlis sabi babin da yazo game da fitsarin yaro as-sabi yaro حديثنا أريد تلاتين دترا حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبيين فبال على ثوبه عائشة تاردو أن غيتو غريتا شيوا أنزو النبي صلى الله عليه وسلم دياو فبال على ثوبه سيي فطاري أكن تفنشي تفنوا akan tufan yaron ko akan tufan manzon Allah a hadisi bai ce ba kai ne kake faɗa fada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fa atba'ahu iyyahu sai annabi ya ce a kawo ruwa fa atba'ahu sai bi fitsarin da wannan ruwa wato duk inda fitsarin ya kai aka saka me aka bi da ruwa to wannan fabala ala saubihi yayi tsari a tufan shi mu tsaya nan domin daga bayan mun karanta wannan sai a hada a fitar da fiqhu da ke cikin wannan hadisai to hadisi na na 140 wa haddathani an malik an ibn shahab an an ubaidullah ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud an umm qais bint mihsan annaha atat bibnin laha saghirin wato ummu qais bint muhsin tazo da yaro karami nata lam ya'kul at'am bai ci abinci ba wato nono kawai yake sha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye shi akan cinya shi cinyawa cinya annabi sallallahu alaihi wasallam domin ba za a ji yaro akan cinyan yaro ba cinye annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'ala ala thawbihi sai yayi fitsari akan tufan shi tufan wa shi ma shi ma zai yaron zai tufan kuma wa zo to annabi fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima'in famadahahu wa lam yaghsilhu aka kira aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da'a yace a kawo ruwa sai zo famadahahu sai annabi yayi faruwan a kan shi walam yagsilhu bai wanke shi ba bai wanke fitsarin ba wannan babu shine fi ma jaa ma jaa fi bawl sabi abinda yazo a fitsarin yaro malik abinda yazo mishi a fitsarin yaro ga hadisai guda biyu wanda yake su ne almuwatta abinda aka yadda da shi aka tafi a kan shi to wannan hadisan nan sun yi maganan fitsarin jaririya mace sun yi ba su yi ba na namiji aka yi na farko atba'ahu ma da ya fitsari a tufan shi sai ya bi shi da ruwa na biyu kuma yayyafa ruwa wa lam yaghsilhu bai wanke shi ba yayyafa to da aka zo fatawa aka tambayi malik yaya maganan fitsarin yaro da fitsarin yarinya sai ya ce ana wanke fitsarin yaro ana wanke fitsarin yarinya sun ci abinci ko ba su ci ba duk wanke shi ake yi izalatun najasa ake mishi to ya ayan ruwato wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yughsalu bawlul jariya wa yurashu ala bawlil sabi wani hadisi na aka ruwaito shi amma kun ga nan Malik bai kawo shi ba Malik yace wannan hadisin laysa muwatta alaihi wato hadisi ne ya zo amma ba a bi aiki da shi ba kuma bai inganta ba abin da ya inganta shine wannan da kake ganin gaban shi to irin wannan in ya zo wurin malik sai ya duba ya gani wane maudu'i ne hadisan nan suke magana sallah tsarki to ya ce wannan babban al'amari ne sallah da tsarki babban al'amari ne saboda haka nan muna bukatan hadith ya zama muwatta alaihi wanda yake an inganta shi kuma aiki ya yi tafi a kan shi fitsarin yaro da fitsarin yarinya duka najasa ne sai dai illa lura ta zo illa lura ta zo nan ne aka yadda a yi ɗan rangwame nan ya fawa wato yadda fikin ya fi zo kafin mu koma hadisan shine mace mai shayarwa an mata rangwame mace mai shayarwa don yawan rika yaro da take tana shayar da shi an mata rangwame cewa in ba za ta iya wanke fitsarin yaro ba a tufanta don yawan fitsarin da yake mata an yadda ta yayyafa ruwa ta yi sallah amma shi ma ta yi iyakan ƙoƙarinta na ganin ta wanke wannan fitsari amma wanda ba za ta iya ba ya ɗan rage can da can ko ya ɗan fitsi can ba komai murda mace mai shayarwa in ba ta shayarwa a'a sai ta wanke shi kuma shine Michael ya ce in ma mace na shayarwa nasihar da za a bata a addinance shine ta samu wata riga musamman ta sallah taje in lokacin sallah yayi sai ta cire kayan nan da take shayar da yaro take daukan yaro ya zama tana da tufan sallah domin tana sallah da tufa tsarkakakke ba fitsarin yaro a kai shi ne ya fi wannan nasiha ce ta faƙe ce amma in ba yadda za a yi ta yi ƙoƙarin kiyaye tufanta da fitsarin yaro amma ta yayyafa ruwa inda take tsammanin ba ta iya magane shi to wanda ba murdi'a ba fa to ta wanke to ga hadisi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
nan hadisi in ka bi shi a yare fabala ala thawbihi sai ya fitsari akan tufan shi sai ya zama zai yi wannan hadisi lafazin shi zai yi yaron ya fitsari a tufan shi shi yaron koko ya fitsari a tufan wa to ya zama akwai ihtimal ihtimal shine zai yi haka ma'anar zai kuma wannan ma'ana me yasa take da amfani haka domin cikin sharuɗan yin aiki da fitar da hukunce-hukunce daga irin hadisai irin wayannan cikin sharuɗan ba kawai ya zama sanadin shi ingantacce ba a'a sai kuma ya zama wadihun ala hukmul matlub wannan hukuncin da kake nema ya zama bayyananne cikin hadisin kuru-kuru baya bukatun ta'wili to matukun akwai zai yi kaza zai yi kaza ta'wili ya me ya shigo to sai ce a a tunda sallah ce kuma sallan nan ba ta tafiya da najasa wannan ta'awili ta'awilan wayannan hadisan bai isa su hana bai isa su wato su sa mutum gashi ya ga fitsari a jikin shi ya fa ya sallah da shi ba kun gane domin yaro maka fitsari ka ɗauko ba ka yayyafa fitsarin yana ina yana nan to irin wayannan hadisan ba su ba su fi ƙarfin ya rusu ka'idar cewa sallah ba a yin ta da najasa ba kun fahimta ƙarfin hadisin ne da ihtimalin da ya zo da shi shi yasa in an zo wurin fatwa sai malik ya ce maka a'a ka wanke fitsarin yaro ka wanke fitsarin yarinya ɗaya sun ci abinci ko ba su ci abinci ba matukan dai najasa ne to ina amfani irin wayannan hadisan za su zo wurin wanda yake kuma ita lalura ya same ta shine murda mai shayarwa domin kullum tana rike da yaro in ka ce mata kowane digon fitsarin yaron nan sai ta wanke to ka sa mata wani abun da ba zai yi ba to wannan sai ta yayyafa amma kuma nasiha da tafi ya zama tana da wani tufa wanda za ta rataye tana sallah da shi kun fahimci abu saboda kan ci fiqihu shi yana da bari ba ku misali wayannan mason masu gini za su iya saurin gane wannan mutum da yake so ya gida ya so ya block block ɗaya nawa yake yanzu ɗari da hamsin naira ɗari da hamsin ka siyo blok blok blok aka zo aka yi ana maka gini kun san musulunci kamar gida ne annabi ya ce buniyal islam ala hamsin wato akan fila guda biyar aka gina musulunci to bangon fa wani ka siyo blok ɗinka ɗari da hamsin shi mesin ɗin wani lokaci in ya zo wani lungu sai ka ga kuma yana fasa maka mai yana fasa ma bulo wani lokaci ya fasa wani bangare ya fi wani girma wani lokaci ɗan ƙaramin ne zai ɗauka ya tura wani wuri wani lokaci kuma babban ne zai sa to hadisai haka suke kaman bulo suke ana gina shari'a da su wani lokaci malamin ya ɗauko bulo kamar hadis ɗaya wani ɓangaren hadisin kawai yake so ya amfani da shi ba duka ba domin zai sa shi wani wuri ne inda duka hadisin ba zai shiga ba kun gane nan inda malik ya amfani da wannan cewa fitsarin yaro shi ma najasa ne me yasa najasa domin ana neman a zuba mai ruwa saboda haka najasa ne shine amfanin to tunda najasa ne sai kuma a je babin izalatul najasa shi ma za a cire shi kamar yadda aka ci tsora zaka ce to ya nan an yayyafa ruwa ce a'a nan akwai ihtimalat da yawa ihtimalat da yawa domin ma masalan an ɗauko yaro ya yi fitsari ɗauka akan tufan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai annabi ya ce a kawo ruwa a yayyafa a lokacin amma wa ya gaya maka kuma daga nan zai tashi ya sallah eh zai zai shiga gida don dai kawai nan kada a samu ɗan nazafa kafin ya tashi ya je ta ya canza kayan shi ya sallah ko ba haka ba zai yi ko ba haka ba to matukan abu aka ce zai yi baka da hujja idza warada al-ihtimal batla al-ihtijaj in akwai zai yi to ba hujja saboda ka wurin malik sallar ka ba hujjan da zaka ga fitsari ka yayyafa a kai ka babbi tsarin nan ka je ka yi sallah dalilan da suka zo ba su kai karfin su bakka ka yi sallah da najasan tsarin yaro ba je ka wanke shin da yace ka je ka wanke alheri yake so maka ko sharri to yaushe kuma zaka tuhume shi ka ce yaji hadisi ya bar shi ah yana kokarin kusantar da kai zuwa ga abin da yake ingantacce kai sallah na tsatse wanda yake hankalinka ya me ya kwanta shine hauta fi din bakin hadisi bane kun fahimta saboda haka ana wankewa gaba ɗaya duka kada wani ya je kwakulo wani hadisi zai ce gashi malik yara to Allah shi da mu to babu ma ja'a fi bawl fil bawl qa'iman wa ghayruhu nan kuma yin fitsari a tsaye da kuma wani shi حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل عربي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبان ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان wannan arabi balarabin ƙauye ya shigo masallacin manzon Allah almasjid nan tunda an yi mishi alif wa lam masjidin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina fa kashafa an farjihi li yabul sai kwari ya kwari diga farjin shi ya kwari zai fitsari sai mutane suka mai ihu fasahan nas mutane na mai ihu ya zai kwari al'aura zai fitsari cikin masallaci sai manzo Allah ya ce utruku ku bashi ku bashi fataraku aka kyale shi ya ci gaba ya fi tsare shi cikin masallaci a gefe sai annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zanub ya dauka ta dauko bokitin ruwa zanub bokiti mai ruwa min ma'in na ruwa fa subba ala zalika makan sai aka fara bokitin ruwa a wannan wurin inda fitsari shi yake a cikin masallaci nan ya nuna wurin sallah ya kamata a samu najasa ba najasa saboda haka ana cire najasa a wurin sallah lokacin yashi ne masallacin ya yi fitsari cikin yashi sai aka kwara ruwa cikin abin ruwa kusan mai yawa zai garwaye ya mai da fitsarin ya zama ya tsotse to yau in kan kafet ne fa za ka ɗauko ruwa ka kwara a fita waje da shi a me a wanke shi izala na najasa har yanzu ka'idan na nan ba za a wanke ba ba ruwa za a kwara ba nan an nuna maka wurin sallah ma ya zama tsaftatacce ba a sa najasa a ciki to wa haddathani ko 142 wa haddathani an malik an abdullah ibn dinar annahu qala ra'aytu abdullah ibn umar yabulu qa'iman wancan balarabin da ya fi tsari a masallaci matsalar da aka samu da shi biyu ce kashfil aura da kuma fitsarin da ya a cikin masallaci to amma ya tsaye kun ji an dame shi ya yi masallaci ya yi fitsari a tsaye so a kenan ba matsala mutum ya fitsari a tsaye ana fitsari a tsaye nan ne ake cewa mai fitsari a tsaye sai me a mu ni ma na fitsari a tsaye ya danganta daga wurin fitsarin ne in za ka fi tsari a tsaye kuma ya dawo ya same ka to wannan kuma sai ka yi yadda ba zai same ka ba amma halal ne mutum ya fi tsarin shi a tsaye ba wai na kafurai ba ne ga ibn umar ɗan umar ya yi ya bulu ƙa'iman yana fi tsari a tsaye wannan balarabe ana kiran shi wai shine alƙa'il sa'il ba'il wannan balarabe yana da hadisai guda uku wata rana da ya zo ya koyi a cewa in mutum ya atishewa ana ce mai alhamdulillah sai ce ya hamakullah ko? shi kenan ana cikin sallah sai wani ya atishewa atishewa atishawa to wani ni atishewa na eh atishawa wani atishawa atisa rajul shikenan sai ya mishi yarhamakallah sai mutane suna ta kallon shi suna dukan shi da ido wani suna bugu ya shiru yace me ba me yasa kuke damuna da kallo da wannan harara suna shikenan dai sai shiru da aka kare sallah da aka kare sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace wannan sallan fa zikirin Allah ce ba wani abu da yake ba wani abu da ya halatta a ciki sai ambaton Allah da tasbihi da tazkiri da komai amma annabi yace ma qaharani wa ma kaharani bai mishi ihu bai mai tsawa ba yace wallahi bai taba ganin mai koyarwa kafin annabi da bayan annabi mutum irin shi wanda ya koyarwa ba saboda haka shi ɗin ne kuma da ya ƙara sallah sai ya ce Allahumma rahamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana ahad mu biyu kawai Allah ka muna rahama wayannan sun dame ni da ihu da wani bakan nan uslubun da'awa mutum jahili ya zo kaka mai tsawa ka mishi a hankali sai ji daɗi ya karɓa amma ka mishi ihu ka mai tsawa to kuma ba zai abu nan ɗinka ba za ne bai ce maka hajjartal wasa rahama Allah mai fa'i ce kai kuma ka zo ka matse ta ta yi kaɗan to wannan arabin fitsarin da ya tsaye ya nuna ba shi ne matsalar shi ba matsalar da aka samu a hadisi na abubuwa biyu ne kashful aura da kuma wurin sallah ya mai fitsari wato ana so a nuna najasan wato wurin tsaftan tsaharan wurin sallah ya zama yana daga cikin shurutu sihhatis sala shurutu sihhatis sala to qala yahya wasu ila malik an ghasl قال يحيى وسئل مالك wato an tambayi malik an ghaslil farji min al-bawli shin ana iya wanke farji daga fitsari wal gha'i da bayan gida hal ja'a fihi afa shin wani abu ya zo cewa in mutum yayi bayan gida ya sa ruwa ba wai istijmar ba ya sa dutse ya katse shin wani abu ya zo fa qal balagani anna ba'da man mada malik yace eh ya iso mun cewa wa'ansu daga wanda suka wuce kanu ya tawadda'una min al-gha'ib sun kasance suna sa ruwa su wanke daga bayan gida wato kashi kenan wa ana uhibbu ghasl al-farj min al-bawl amma an wa ana uhibbu ghasl al-farj ko wa ana uhibbu ghasl al-farj wa ana uhibbu an aghsila an aghsila an aghsila al-farja min al-bawl a to akwai bambancin riwaya in gani o na suyudi ne wannan dukan ku haka na to ikhtalafa al-fuqaha to haka riwaya take haka riwaya take ana samu wannan irin bambance bambance amma dai me annabi shi malik yace ni ina so an zo maganan ga'id yace ya samu wayansu daga salaf ya samu labarin wasu daga salaf in sun yi bayan gida wato kashi sukan wanke da ruwa shi malik sai kara ni ina son hadda fitsari mayan an yi a wanke domin ya fi tabbatar da fitar da mai kazanta da najasa a lokacinsu kun san babu mirhad mirhad shine babu babu toilet lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu toilet daji ake zuwa ai ghaid shine hanya wato can bayan gida aw jaa ahadukum ahadun minkum min al-ghaid daga bayan gida can bayan gida ake zuwa ayi ba toilet to yanzu alhamdulillah an samu toilet bayan haka an samu ruwa har mata har mata sai sai su dare yayi yanda matan suke wahala da rana suna nan gida rike da da bayan gida sai dare yayi sai su fita kamar yaya? o a mai salisil bowl mai yawan fitsari shi zai wanke kowace sallah ya mata alwala sai dai in ya kasance bai tsinkewa wani bai tsinkewa zuba kawai ke kullum to wannan ya alwala zai iya salloli da abin nan ɗin shi amma mai tsinkewa to wannan shi kowace sallah sai ya mata kamar mustahara kamar mai yin istihada to babu ma ji a fi siwak eh
kamar nan da aka ce kabala a eh ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh
to duka ban matan da ta rike yaro da famfa eh ta san da fitsari a ciki haka amma famfa ne ba bai fito ba a to wannan fitsarin yana cikin yaron haka ya macen da take rike da yaro ko goye da yaro kuma akwai fitsari a cikin kunzugun shi bai taba ta ba wannan tana da sallah ana maganan wanda ya taba ta tana cikin sallah sai ta duba ta gani abubuwa za ta duba na ɗaya lokacin sallan nan ya kusan fita in akwai sarari lokaci to ta tsinke sallan ta wanke tsari in ba lokaci to ta ci gaba da sallanta don rashin lokaci an mata rangwame na biyu kuma a duba murda ce ko ko mace ce kawai ta ta dauki yaro in mace ce ta ɗauki yaro haka nan to sai ta cire shi ta wanke amma in ita ce mai shayar da yaron an mata rangwame in danshin fitsarin da ta ji ɗan kaɗan ne ba mai yawa ba domin sauƙin musulunci wa alaikum salam eh eh eh eh tana ɗauke da najasa to kashin da ke cikin hanjin shi fa kenan eh eh a wai o ya fito a eh eto saurara saurara
ai in nan in kashin in kashi bai fito ba ba a hukunci da shi in fitsarin bai fito ba ba a hukunci da shi fitowan shi din nan daga yaron ya koma tufan mai sallah shi ke shi ne wannan ke da tafsili shi ma shi ke da tafsili in ya taba tufan mai sallah amma dan dai kawai yana ɗauke da nafkin da kashi a ciki wannan kakwai shi shige addini kakwai kada ku yi kada ku yi shi shige addini ku sauƙaƙa al'amarin domin shi shasa shi sharaɗin ma najasa akwai an ce sharaɗin fara'id ne wujubul fara'id ne ko ko wujubul sunna mu'akkada wurin malikiya najasin nan fa shuruɗul sunna mu'akkada ce ba ba shuruɗul fara'id bane shi yasa aka ce ma wadda ta je najasa na jikinta kashin ko fitsarin yaron na kuma lokaci zai wuce ta ci gaba da sallah in ba lokaci ta ci gaba da sallah in ba lokaci domin kada lokacin sallan ya fita amma in akwai lokaci ta cire shi ta wanke ta dawo ta sake sallah haka kamar wanda bayan ya sallame sai ga kuma najasa a jikin shi sai a iduwa ya gani ya idan aka ce sake sallah fil waqti ba in akwai lokaci ya sake in lokaci ya fita fa haka yayi sallah da najasa kuma sallar shi tayi ne domin wujubul sunna muakkada ne ba wujubul fara'id bane saboda ko ban matsawa ko kako tsananta musu eh eh shi ne mace ba a kawo maganan ta fitsari a tsaye domin yanayin yadda suke in ta ce za ta yi tsare kenan duk za ta jiƙa kanta saboda haka bai zo ma kan mace ba amma namiji ya halatta ya yi tun da me zai iya kiyaye kan shi da fitsare shi yadda ba zai dawo mishi ba saboda haka ya halatta ya yi abun nan in fitsari ya same ka sai ka wanke fitsarin nan yaro ne ya ci ko bai ci ba yarinya ce ta ci ko bai ci ba sai ka wanke wannan fitsarin don kakkai sallah da mai da najasa shi ne hukuncin shi a wankewa za ka yi wankewa za ka yi kai ka wanke najasan ka fita amma in mace ce murda ita ce aka yi ma wannan rangwame da wayan na hadisai domin mulazama zai zama shakka haraj a kanta amma kaifa don ya su nawa yaro ya maka fitsari a tufa
babu ma ja to babu ma ja fi suwa eh eh babu komai mana eh
ai bisa ga yadda wani tashi suna kamar bayan faɗi tarwa kai ka ga yakan a bayanin abu yana faɗiwa tsarin sun kai mai iya a ta fasaha Eh.
ya nuna mana yadda za ka yi shi wato za ka dai abin da ta fi suna a tashi ba za ka ga yin gani ta yi ko ka zai kai za a ma yi haka
Eh, eh, eh, eh, jingi. Mm.
kaga kenan yadda akwai kurkur da yadda ya fi kuma nufin aka yi a kan yanzu a cikin
nan ana cewa ibaha ya juzu ya halatta za ka iya yin fitsari a tsaye kuma ba za ka zama arne ba kana na mumininka amma kai sai ka duba abinda fukawa suke so yadda za ka tsari akwai wani wuri a tsayen ma zai yi in ba kai shi a a- a zaune to zai zai dauka ga dutse gaban ka dutse in kai kan dutse ne zai yi zai dawo sai ka ja baya kai shi da tsaye amma har in ka tsugunna to ga yanda za ka yi kada mu shi wani ya fito ji an tsananta an ce baiwa ko a fikihu sauki gare shi eh ja'iz ibaha mubah an ka ka duba ka gani yanzu wannan zamanin mu masu yawo a airport su ne za su ji daɗin wannan abu domin a airport kai ko a ina ne um, a cikin jirgi ma jirgin sama ko da ke kana iya zama a jirgin sama amma a airport za ka iya zuwa wurin alwala ka ka toilet cike da mutane to an yi wani wuri kawai mai son yin fitsari ne za ka cire wandonka a tsaye kawai kana fitsari Eh, ba magana tsugunawa domin kai ba bayan gida kake so kai ba fitsarin ne ya dame ka kawai to kaga wannan sai kai fitsarin ka a tsayenka ka danna ruwa kai tsarki ka je ka alwalaka ba matsala a a university ba to duk addini ya yarda da shi bai hana ba mu je aka kai kai bari bari an gaba da karatu da to a bab a 32 babu ma ja'a fi siwak a 143 haddathani yahya an malik an ibn shahab an an ubayd bin sabbah عن عبيد بن صباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع آه، عبيد الله بن صباق يا رويتو تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فدا في جمعة أو تجمعة daga cikin jumu'o'i يا معشر المسلمين يا كو جماعة المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا يا جماعة المسلمين wannan wannan yini wato juma'an nan yini ne wanda Allah ya sa shi idi wato ranar buki saboda haka faka tasilu ku yi wanka wa man kana indahu tibun wanda ya kasance yana da turare fala yadurruhu an yam- an an yamassa minhu ba zai cuce shi ba wato ya shafa daga wannan turare wa alaikum bisiwa kuma akan ku ku yinka suwa aswaki ku yinka tsaftace bakin ku wato ran juma'a ranar idi ce ranar wanka a sa turare a yinka farin ciki ana ah, wato yin abin da yake na tsafta to wahadda na 144 وحدثني عن مالك عن ابي ذن- عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ابو هريره يرويته daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa laula ana shuqa ala ummati ba dan tsoron kada in tsananta akan al'ummata ba la amartuhum bis siwak da na umarce su sun yin suwa aswaki wato ya zama wajibi duk lokacin da suka zo sallah to amma tsoron kada ya tsananta ma al'umma to kun ga wannan rashin tsanantawa da ayoyin da kuma wa ma ja'alna wa ma ja'alaka ala fi ad-din min haraj da ittaqullaha mastata'tum bi idin wa'annan sai malamai su fito da qa'ida su sai su ce sai su ce abdararu yuzal duk wani abu da zai cuci dan adam an cire shi a shari'a in kana da ka'ida to yana taimakon faqihi wurin fitar da hukunci duk abun da zai tsananta sannan babu nassi kai tsaye akan shi to ana ma mutane rangwame da sauki a cikin addinin musulunci to nan ya zo da shi babin siwak cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da ban tsoron ya matsa muna ba da ya samu tilas kullum muka zo alwala sai mun yi aswaki wato mun tsaftace bakin mu to 145 wa haddathani an malik an ibn shahab an humayd bin abdurrahman bin auf عن أبي هريرة أنه أنه قال لولا أن أشق على أمتي لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء an waito daga Abu Hurairah shi ke faɗan cewa ba da ban manzon Allah yana tsoron ya tsananta akan al'ummar shi ba da ya sa su sun yi aswaki a kowane alalla da za su yi ya zama wajibi to nan don tsoron haka shi yasa aka ce ba a wajabta ba amma ana kwaɗaitar da musulmi da sun ƙayin yawan yin aswaki domin tsabtace bakinsu to kitabu sala littafin sallah babu ma ja a fin nida salati abin da ya zo game da kiran sallah haddasani yahya wato ɗari da arba'in da shida haddasani yahya an malik an yahya bin sa'id annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam arada an yattakhidha khashabatayn يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة wato an raito daga Yahya bin Sa'id cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yana son a samo mishi wato itace biyu itace khashabatain itace biyu yadribu bihima liyajtami'a an-nasu lis-salah ya zama in lokacin sallah yayi ana buga su wato dan karamin kaman katako babba da karami ana bugawa kan dan ya sauti a kira mutane zuwa sallah haka ya yi niyya fa'uriya abdullahi bin zaid al'ansari thumma min bani haris bin khazraj khashbatayn fi an-nawmi sannan uriya abdullahi bin zaid al-ansari al-khazraji wannan mutumin ansari wanda yake daga bani haris ibn khazraj sai aka nuna mai a mafalki wa'annan wato katakan في النوم فقال أتكم مفلكين شسيتي إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم للي فإن وإنني النبي كي أنبتونا سو أما فلكي يغنسو فقيل سيجاك تيمشي ألا تؤذنون للصلاة shin me yasa ba za ku yi kira ba ku yi kira wato da baki lissalatin sallah fa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina istaqaza lokacin da ya tashi daga wannan sai ya jima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakara lahu zalika ya ambata ma annabi sallallahu alaihi naga an ce mun me yasa ba za mu kira ba mu kira zuwa ga sallah fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi azan sai annabi ya ce to ayin ayin kiran sallah wannan wannan ya zo a yanda kiran sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da ya zo mishi na wahayi saboda haka sai ya yi tunanin ishtihadi me zai tara mutane su san lokacin sallah sa samu itace buga don su je ya ga sahabbai yana tunani bai aikata ba amma dai sun ji tunanin shi nan suna tunani sai Allah ya sa wani ɗaya daga cikin sahabi sai ya mafalkin wayannan itacen kuma sai ya ji aka ce mishi me yasa ba kwa kira sai zo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce eh a kira sallah to nan akwai masaila cikin shi na ɗaya abinda aka ittifaki a ce ba a hukunci da shari'ar musulunci a cikin shari'ar musulunci da mafalki sai dai mafalkin annabawa ba a hukunci sai mafalkin annabawa wannan bawan Allah ansari da Allah ya nuna mishi sai zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarce shi da ayi haka to wannan ba hujja bane wani ya ce yayi mafalkin wani abu ya zo ya dora mutane akan shi kai tsaye shi wannan da ya mafalkin wurin wa yake to kai wurin wa zaka in ka gaya wa mutane kai tsaye kuma ka ce an maka bayanin shi to kana so ka ce ka isar da wani manzanci babu manzo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a mafalki ba a hukunci da mafalki ba a hukunci da mafalki mafalki abin da ke zuwa kawai bushara ana ma mutum bushara da mafalki a gan mishi alheri ya gani ko a ganin mishi in ya ga kuma wani abu wanda yake baya so zuciyar shi bata so sai ya yi tofi a hagun shi ya roki Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ya gani ba zai cuce shi komai ba domin wannan waswasi ne na shaitan so 147 wa haddathani an malik an ibn shahab an ata ibn yazid al-laythi an abi sa'id al-khudri anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'azzinu سعيد بن خ... سعيد الخدري ابي سعيد الخدري صحابي منزو الله صلى الله عليه وسلم yana cikin kananan sahabbai da shi da al-Hasan da Anas kananan sahabbai yace yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tum an-nida in kuka ji ana kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin ko fadi irin yanda mai kiran sallah yake fada in ya Allahu akbar kai ma kace Allahu akbar sirran تو حديث نأريد أربعين تقص وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح الصمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستحموا عليه لاستحموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتم والصبه لآتوهما ولو حبوا أبو هريرة أرويت لغريش النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في نداء الصف da mutane sun salladar da ke cikin kiran sallah wasafful awwal da sahu na farko thumma lam yajidu illa yastahimu domin gogoriyansu suka zama ba ka iya samun sahun farko ko na ko kiran sallah da sai sun ce a yi ƙuri'a da su sai sun yi ƙuri'a walau ya lamuna ma fi tahjir da kuma sun san abin da ke cikin ladan da ke cikin zuwa sallan azhar ko juma'a wato tsakiyar rana daga zawali shine tahjir daga yin zawali da sun san abin da ke cikin wannan ko da yake malamai sun ce zuwa kowace sallah ma ba wai sai lalle azhar da da juma'a ba amma dai sune akid da lafzin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lastabaqu ilayhi da suna zangiya zuwa gare shi walau ya'lamuna ma fi asaba da sun abin da ke cikin sallan isha'i da sallan asuba cikin jama'a la atawhuma walau habwan da ko suna rarrafe habwan shine tafiya da hannaye da da kuiwa da sun sa abin da ke cikin sallan isha'i cikin jama'a da asuba da koda da rarrafe ne za su zo wannan sallah wannan ya nuna falalan kiran sallah a cikin wannan wato lokuta to hadisi ɗari da arba'in da tara wa haddasa ne an malik an al'ala bin abdurrahman ibn yaqub an abihi wa ishaq ibn abdullahi annahuma to ala ibn abdurrahman bin yaqub ya ruwaito daga baban shi haka nan kuma an ruwaito daga isaq bin abdullahi annahuma cewa su biyu akhbarahu annahuma sami'a su biyu suka bada labarin lalle sun ji aba huraira wato sahabin manzo Allah abu huraira yaqul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tuwiba bis salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa atuha wa alaykum as-sakina idza tuwiba bis salati in kuka ji aka kira aka sake kira na sallah sauwi ba aka sake kira kenan an yi wani na farko wato in kuka ji aka fara yin iqama kun ga za ta da sallah kenan ba in kuka ji aka fara yin iqama bi salati fala ta'tuha wa antum tasawuna kakku zo kuna gudu wa alaikumus sakina ya zama akwai natsuwa tare da ku fa wa atuha ku zo ma wannan sallah wa alaikumus sakina kuna da natsuwa fama adraktum abinda kuka riske na wannan sallah fa sallu ku sallah da mutane wa ma fatakum kuma abinda ya kubce muku fatin mu ku cika abinda kubce muku fa inna ahadakum fi salatin ma kana ya'amidu ila salati an hana ka gudu in ka ji ana iqama domin tunda kai niyyar zuwa sallah ka fara sallah matukan mutun yayi niyyar zuwa sallah to ya fara sallah yana cikin sallah saboda haka ku zo alaikum bis sakina ka zo a hankali kai ka shiga sallan ma tare da shi domin a sallah kada ka zo kana haki eh abinda ka rasa fa'atimmu ka cika abinda ka rasa abinda ka rasa ka cika shi yanda za ka yanda za ka cika shi yanda za ka cika shi shine dauka sallar magariba ita ce mai raka'a uku sai ka zo ka samu raka'an ƙarshe liman yana karanta fa- fatiha kawai asirce sai aka ce ka bi shi in liman ya sallame daga raka'a ta uku kai sai ka tashi ka cika abin da ya kubce maka to me ya kubce maka raka'a biyu suka kubce maka da zama bayan raka'a biyu ko ba ka ba domin magariba in an yi raka'a biyu ana zama ko ba zama shi ma zaman ya kubce maka saboda haka in ka tashi sai ka yi fatiha ka yi sura kai wurin raka'a nawa kenan to in ka zauna sai ka kawo zaman nan da ya kubce maka ka zauna kai tahiyya sai ka sake tashi ka kawo sura da fatiha
fatiha a, fatiha da sura ka kawo fatiha da sura sai ka sallame kaga ka samu raka'a biyu masu fatiha da sura da zama ko kuma ka samu tare da liman raka'a ɗaya mai mai fatiha kaga sallar ka da sallar liman ta zo cikakka kowa ya samu cikakka sallah eh a ya isa eh ya isa wannan hujja eh mun gane amsa ya isa
Eh? eh Kai, a ai an gama
eh ai an san tayi ne ai
a'a in zaka cika ai magana ta.
akwai gini akwai tartibi
saurara saurara a'a bugawan kan me zai yi mutum ne sallan isha'i ya samu raka'a ta ƙarshe sallan isha'i ita kuma isha'i yanda ake yin ta shine raka'a biyu na farko akwai sura da fatiha a bayyane sannan sura a fatiha kadai a asirce ko shi da ya samu sallan ƙarshe shine fatiha a asirce tare da liman to in ya tashi ya zai yi zai jero sallan shi kamar sallan isha'i sai ya yi abin da ya wuce shi amma ya duba tartibin sallan isha'i da ya tashi raka'a nawa kenan a hannun shi shi ma uku
a'a
a wanda ya da- da- da liman ya sallame daga raka'a ta ɗayan da ya samu raka'a nawa shi ya samu ɗaya samu saboda haka in ya tashi zai yi kamar wanda ya fara sallan isha'i ne saboda haka yana da raka'a nawa a'a ai daya yana da daya sauran uku yana da raka'a nawa ɗaya ko eh to in ya tashi sai ya kawo fatiha da sura ya zauna ya yi raka'a nawa kenan domin bayan raka'a biyu ana me ana zama sai ya sake tashi to kun san shi fa raka'a ɗaya ce ya samu fatiha da sura saboda haka a jeri daman bayan fatiha da sura sai kuma fatiha da sura sai sake kawowa yanzu ta ukun shi zai kawo fatiha da sura in ya in ya kai ta zai zauna a'a domin ya riga ya zaman shi sai ya tashi me ya kubce mishi fatiha sai ya tashi ya fatiha ya saun- ya sallame saboda haka sallar shi ta yi kamar ta sauran mutane to tsaya me me yasa me yasa mutane za su kawo wa kansu rudani me yasa laka ji wani abu ku tsaya ku ji wani abu babu wani za ku ji wani abu za ku ji wani abu babu wani malami a duniyan nan babu wani malami a duniyan nan da ya san tafsirin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman malaman Madina babu shi domin a gabansu a masallacinsu shine laboratory din masallacinsu shine laboratory ba wani daga iraq ba ko daga misra ko daga makka mutanen madina malaman madina suke faɗan yanda ake yi a sunnance kun fahimta saboda haka ilimin da ya fito nan shine ingantacce amma wani bai same shi ba in baka samu dala ba sai ka samu naira zaka karba eh ko ba za ka karba ba to amma sai wani ya zo da dala za ka karbi naira to haka ne kun samu ilimi wanda yake in za ki sa shafi dala wani shi kuma bai samu ba ilimin shi kamar na naira ne gashi nan dai saboda haka kada ku fita daga nan ku je can domin wa zai fassara yanzu ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na maganan jariya din nan kun ga Malik a Madina sai ya ce muku maganan cewa an raba yaro da mace akwai hadisan amma bai zo ana aiki da shi ba saboda haka ku guji wannan hadisin kaman yanda za ku wanke ma yaro ku wanke ma mace wannan wani ilimi ne na sunna wa'anda su wa'ancan ba su da shi to yaushe za su zo su koya maka sallah sannan wannan ilimin da kuke gani ba mutum ɗaya ba ne fa malamai ne jil bayan jil wato ne za a ce zamani bayan zamani tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka daddala wannan saboda haka in kana son sallah mai inganci ku tsaya akan wannan ilimi kada ku yarda wani ya hura muku kunne da wani abu abinda kuke bi iznillah tabbatacce ne daga Madina kullun shi nake karanta muku al-Madinatu kalkir tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibuha bai yi wa wayannan malaman nan suna wannan garin wai ba san da ake sallah ba Allah shirye da mu saboda haka in sun zo maka da irin wannan duk wani wanda ya zo maka sai ka ce waye ce haka sai ya ce maka a wallahi qalahu shafi'i kace eh shafi'i babban malami ne amma abin da muke da shi a'lamu min shafi'i malik malik dalibin shi ne in ya ce maka abu hanifa kace eh masha Allah abu hanifa malami ne kuma ana iya aiki da shi amma ma inda na wato ansa min ma indahu domin namu ilimin madina ne wancan ilimin iraq ne annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake yaba madina kuma sai kuma yana tsoratar da mutane da iraq yace can ne kahon shedan zai fito guda biyu sai yaushe zaka dauki na iraq ka bar na madina saboda haka in mutum ya zo maka da fatawa ka tambaye shi waye wannan fatawan tana da muhimmanci in yace shine ya fahimta hadisin ya ce a to kai an wuce ka ilimi ya wuce ka domin fahimta ba tamu bace ku tsaya akan abinda Allah rahma ce ta Allah Allah ya san raunin mu sai kawo muna mazhab da bai bukatan komai sai kawai kabi shine muwatta wannan hadisan da muke karanta muku nan muwatta an bi su an yi aiki da su a Madina a zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yafi kowane alheri hadisan da aka yi aiki da su a madina a zamanin da aka ce ya fi kowane alheri shi ne muke karantawa yanzu saboda aka ka tsare addininka daga shubuhat ka riƙe da shi insha Allah ba za ka taɓe ba ran tashin kiyama domin za ta da kai fi zumrat wayannan malamai su kuma sun ɗauke shi ne har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ina ina muka tsaya ne dari da hamsin sai ta tsaya nan kurma yana magana kurma yana tambaya ko ya saurara
eh ana kira masu su kur'ani ya zafi za su kira sallan ne gaba ɗaya ko ko yana zai ko shi kurma ne bai jin kiran sallah
sai ya kasance eh zai iya kiran sallan duka gaba daya zai iya ya kira shi ma a cikin ran shi eh wa alaikum assalam
malam Eh.
musa malam musa dan dan zauna da Allah yanzu kai bara da ashi zauna zauna bari a gama karbar ta bara da ashi tambaya ko kuma ka washe kai ji eh me kenan
Ma- ma- a dan zauna da Allah malam kudan zauna ran Allah kudan zauna ran Allah ku zauna ran Allah
a'a wannan saɓani ne na fahimtar hadis a lokacin hadisi ya zo da aiki wani sukan fahimci sukan kokari su fahimci ya ake aiki da hadisin daga lafazin shi amma ita mazhab na malik mazhab na malik yanda ake aiki yana da sanadin shi daban hadisi yana da sanadin shi daban in sun yi muwafaka sun dace sai ya ce an yadda da shi shine al-muwaffa aiki yanda ake aiki yanda ake sallah yanda ake komai yana da sanadin shi daban cewa mun riskin mutane na yin haka to wani wanda yake ba mutumin madina ba wan- malami ne a wata ƙasa inda babu wannan sunna sai ya dogara a lafazin hadisin ya yi ƙoƙarin ya fitar mishi da aiki da wurin fitar mishi da aiki nan da ake samun saɓani to in dai manyan malamai ne suka yaka babu laifi kowa ya yi mu abin da muke muku abin nan kamar yaron ka ne ga zinari a hannun shi sai wani ya kawo shi azurfa ya kwace mai zinari kun ga akwai matsala wannan ilimin Allah ya fitan muna da malamai sun tsare ilimin nan sun rubuta shi sun karantar ya zo muna har zuwa gare mu mutawatiran babu kuskure sannan kawai yanzu sai ka yi watsi da shi ka ɗauko jita-jitan wani in kun fara yin haka kuma za ka yi mamaki duk lokacin da mutum ya fara watsar da ilimin salaf me ya kawo 'yan bidi'a suka faɗa abin da suke ciki muna ce a koma salaf a koma manyan malamai su kaɗai ne suka san me ake nufi da wannan addini to sai wa'yansu su ce a'a su ma suna da dibara kuma suka buɗe wa kansu ƙofofin shigo da addini wanda yake salaf ba su yarda da shi ba sukan kawo hujjoji amma ƙarshenta za ka ga suna yin abin da salaf ba sa yi misali a ina aka samu salaf a shigo da bandiri cikin masallaci ana kiɗi da sunan zikiri kun karanta a risala al-ashmari al-akhdari aina mukhtasar ya gaya muku babu ashe da suna yi wa malaman salaf da'a za su shigo da bandiri ina kuka gani a ce a shimfiɗa farin kyalle a yi zikiri da suna yi wa salaf da'a za su ɗauko farin kyalle su ce za su shimfiɗa yi wa Allah zikiri da shi babu maulidi ina ka ce babul maulid ga babi na fitsari a tsaye amma babu babi na yin maulidi kun gane su ma ai sun kibin salaf ne duk wani dan bid'a ya kibin salaf ne sun fita daga salaf sai kuma su zo da nasu tunani to yau in nan ma in kun ce za ku fita da salaf da sunan hadisi da qur'ani za ku kare kaman yanda yan bid'a suka kare Allah ya kiyaye amin in ba za ku bi salaf ba su fassara su haka nan za a kare za ku shigo da bidiyoyi sannan wannan maganan din nan salaf din sun riga sun faɗa sun ce da yawa ku duba fatawi na ibn salah an hana ma- mutane sun ka fassara hadisan manzon Allah da kansu ko ko a munnan dan fodo ya faɗa hisnal af- afham din shi na min jushul afham bai halatta kawai da kaji hadisi ka je ka fara aiki da shi sai ka tambayi ya malamai suka ce domin yaya wannan hadisin ana aiki da shi ko an bar aiki da shi shin ka fahimce shi ma saboda haka sai mun koma malaman farko in mun taru mun koma malaman farko duk bid'ar da ka sani bacewa za ta yi saboda haka mu bar musu cikin irin wannan abu in ka samu mutane akan mazhab mazhab din nan kuma ta salaf wato daga salaf aka ruwaito ta ka kyale su kan mazhab din su domin kai ka samu lafiya su su samu lafiya to balle kuma in mazhab din nan tana cikin mazhabobin da kowa ya yarda da ita misali Malik bin Anas babu wani malami da aka haife shi an tambaye shi game da mali ya ce ba malami ba ne malami ne kowa yadda a hadisan mazan Allah malami ne kowa yadda a fiƙihu amma cikin wasu a'imman in ka ce malamin hadisi ne za ce a'a ba malamin hadisi ba ne amma faƙihi ne misali shafi'i ba malamin hadisi bane amma faqihi ne Ahmad bin Hanbal shi malamin hadisi ne amma waɗansu manyan malaman suna cewa shin faqihi ne ko ba faqihi bane domin matsalolin shi ta fiqhu ba su da yawa yakan karkata zuwa mai hadisi ba fiqhu ba Abu Hanifa za su ce maka malamin faqihi ne amma ba malamin hadisi bane to Malik fa in hadisin kake takama shine a'immatul hadis in fiqhun kake takama shine a'immatul fuqaha in kuma garin ku kake takama shi a Madina yake eh eh eh haka eh eh ka rasa sallah
shiga sallah ne kawai ba zan kabiya da shi ba zan ba ba kamar a karantar da mu haka to ma ina da ran jami'a nan
a abinda abdullahi bin umar ke yi in liman ya yi ruku'u sallar raka'a ta ƙarshe kuma yana nesa inda yake nan zai kabbara shi game ya shiga sallah a hankali hankali dab dab ya shigo jama'a saboda haka zaka iya zaka iya ruku'u sai ka shigo jama'a ka ka samu ah, raka'a ta me ta ƙarshe amma kada ya kasance nisan na da me yawa kada aiki ya yawa cikin sallah eh eh sallar isha'i eh eh eh eh sannan raka'a na uku da zai yi mata zai yi ma fatiha da sura eh shi wannan fatiha da sura da zai yi malam a bayyane zai yi da a'a ya danganta shi kuma in shi kadai ne ba kowa kowa ba mai sallah to wannan zai yi ta yadda zai jiyar da kanshi da na kusa da shi amma in a gefen shi kuma akwai wani mai sallah to sai ya yi yusmi nafsahu ya ya jiyar da kanshi ba tare da ya kawo ma wancan shi kuma matsala a karatun shi ba eh eh eh a to na ko yake da sallah tun da lima ya dago Ba- ba a yi ma Allah wayo ba a yi ma Allah wayo da liman ya dago shi kenan eh eh haka yawa wanda ya sa wanda aka sa mishi jikan fitsari yanzu yana hukuncin mai salisil bowl wanda bai yankewa domin shi kowane lokaci fitsarin na diga abinda zai in yayi alwala in yayi alwala wannan alwalan nan ta ishe shi har zuwa wani sababin karya alwala kamar na tusa da wasu abubuwa wannan ya ishe shi sannan kuma mustahabbi ne in yana da karfin da zai iya kowace sallah ya sake mata Allah dan ya fita daga cikin kokwanto eh eh eh a'a to akwai akwai eh akwai riwayoyi amma dai abin da ya tabbata nan ka faɗi abin da ya faɗa sai dai kuma in ya kare akwai addu'a wasila ta annabi sallallahu alaihi ga wani can wasallam mai bakari ga shi daga gare shi a kan eh eh ba- bari mu ji ba bari mu ji eh me kace
to
eh to wato ah, sannan kuma bai da wani tufa bai bai da tufa ba ruwan da zai wanke bai bai da kuma ruwan da shi kanshi zai alwala domin in yana da ruwan alwala in yana da ruwan da zai alwala to iz- izalatin najasa aula min alwallan ya wanke najasa da wannan ruwan sannan shi yayi taimama to amma ya kasance ba yadda za a yi ah, ya cire kayan shi kuma don tsiraici to sai sallah da kayan nan da taimama haka
sallu ala nabi akwai ainihin baba mala abubakar jidda usman wanda yake kowa ya san wannan mahaifin nashi ɗalibin wannan makarantar ne allah ya bai rasuwa ɗazu muna fatan a sa shi addu'a akwai wani yaro abdulrahim oh jiya kwana biyu akwai yaro abdulrahim Shekarun jiya.
wanda yake nan abdulrauf da yake nan shi ma mai dan tsaya da bakaken kaya nan shi ma je Allah ya mai rasuwa security alai tukur mamu dan iya shi ma a sa shi addu'a Allah ya gafarta mishi da sauran jama'a musulmi gabaki daya akwai shi ma alhaji Sunu- a salisu shi ma kanin mahaifin shi limamin masallacin nan shi ma ya shi ta rasu duk mu sa su addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya kyautata mana tamu kanwar baba soja da kanwar baba soja dukkan su rasu Allah ya ji kansu karanta kulhu Allahu da falaki da nasi Allah ya kare musiba Allah ya gafarta mana ba amin bayan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم amin قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أعوذ آمين.
بالفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس شر اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم آمين.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء آمين.
منهم والاموات آمين.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم آمين.
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وقطعنا آمين.
ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين.
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين آمين.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين.
ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وكدانا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين